إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullah barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na tarihin annabi zababbe shirin da ya kunshi tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Sheikh Amin Ibrahim Daurawa ke karanta mana kamar yadda ya zo a cikin littafin Ar-Rahiqil Maktum
فذاك الموت من قبل الممات ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة وعرضك عرضنا ورواك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة رفعت منازلا وشرحت صدرا ودينك ظاهر رغم العداة kamar yadda masu sauraron mu suka saba sauraron mu kuma a kowane shirin mu na ƙarshen mako wato na ranar asabar wanda ake maimaita ranar lahadi za ku ji mu ɗauke da amsoshin tambayoyin da kuke aikowa da suka shafi tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka in an kasance tare da mu za a ji amsoshin waɗannan tambayoyi amma kafin sannan malam zai fara tsorawa daga inda muka kwana a shirinmu na baya inda malam ki ba mu labarin kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu biye da mu da sauraronmu a cikin wannan shiri na tarihin annabi zaɓaɓɓe inda muke karanto littafin arrahiƙil maktum mun tsaya inda muka yi bayani akan kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma danginsa mun ba da tarihin hashim wane ne hashim mun ba da tarihin abdulmuttalabi da abubuwa da suka faru a zamanin abdulmuttalabi waɗanda suka shigo cikin tarihi daga cikinsa akwai magana akan sake tono rijiyar zanzam wanda muka ce ƙabilan jirhum ko jarahima lokacin da za su yi ƙaura su baggarin maka sai suka cike rijiyar zanzam suka zuba takubba a ciki suka zuba wani batun bitumi guda biyu da aka yi su na gwal na barewa sannan kuma suka tafi to da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo abdulmuttalabi ya yi mafarki kamar da muka bayani a baya aka nuna masa gurin da wannan rijiyar zanzam take kuma muka ce wasu daga cikin ƙwarai shawa bayan ya haƙo rijiyar zanzam ɗin suka zo suka kama rikici da shi cewa su ma sai sun shiga cikin waɗanda za su mallaki wannan rijiya wanda daga baya suka yadda su kai ƙara zuwa can ga banu sa'ad a wajen wata boka mai suna huzaimin kuma suna tafiya a hanya wani abin mamaki ya faru shine ruwan sama da aka yi wanda aka yi shi a ɓangaren da abdulmuttalib yake da jama'arsa ba a yi a ɓangaren da su waɗannan wato ƙwarai shawa 'yan rigima da abdulmuttalib suke ba ganin haka suka gane wannan aya ce da ke nuna abdulmuttalabi shi ya fi cancanta da ya riƙe wannan matsayi ko wannan kujera ta kula da wannan shi ne muka ce a hanya ne wajen dawowa ya ci alwashi ya ɗau alkawari ya kuma yi bakance cewa idan Allah ya azurta shi da ‘ya'ya maza guda goma to zai yanka guda ɗaya a wajen ka'aba wanda za mu ji yadda hakan zai faru a cikin wannan shiri namu. to abu na biyu shine zuwan abrahata da nufin ya rushe ka'aba wanda dalilin haka ne aka saukar da suratul fil
تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل صفع وهديك مشرق في كل ذات tunan muka tsaya inda malam kika khulafatu Sani, a takaice abu na biyu da ya faru a lokacin abdulmuttalabi anna abraha tabna sabbahi alhabashi akwai wani sarki da ake kiransa abraha bin sabbah wanda ainihi mutumin Ethiopia ne wato habasha annaib al'am anin najashi alal yaman wanda shine babban wakili na sarki najashi a yankin yaman tunda mun ce lokacin kasar yaman tana karkashin mulkin habashawa da aka habashawa sun taba mamaye yaman suka kafa sarki a gurin to wannan sarki shine wanda yake wakiltar sarkin Habasha a ƙasar Yaman. Lamar al'araba ya hujjunal ka'abata, lokacin da ya ga larabawa suna zuwa su kawo ziyara ka'aba, bana kanisatan kabiratan bisan a'a, sai je ya gina wata babbar coci a yankin san'a ta ƙasar Yaman. Wa arada an yasrifa hajjal Arab ilaiha. sai ya yi nufin ya juyar da masu zuwa aikin haji larabawa su daina zuwa wannan ka'aba shi ma ga tasa ka'abar yana cewa in dai ka'aba ke sa ku yi wannan doguwar tafiya to ga ka'aba a nan haka ba ma sai kun tafi can kun kashe kuɗi kun sha wahala ba wa sami'a bi zalika rajulun min bani kinana sai wani mutum daga cikin kabilan banu kinana ya ji wannan fitsara da wannan rashin kunya na cewa wai shi ma yayi ka'abarsa fadakhalaha laylan faladakha qiblataha bil azrati sai wannan balarabe daga kabilan banu kinana ya shiga wannan ka'aba da daddare yayi kashi a ciki kuma ya shashafa a jikin alqiblar wannan ka'aba ya shashafa wannan kashi dan ya nuna masa fa ka'abarsa a babban zace ba irin ta Allah bace walamma alima abrahatu bizalika fara gaizuhu lokacin da abrahata ya ji wannan labari ko wannan wulakanci da yake ga an yi wa ka'abarsa da ya gina don ya hana larabawa zuwa ka'abar Allah cewa ga wani balarabe ya zo ya yi kashi a ciki to sai fushinsa ya tashi ya fusata wa sara bijaishin aramram shi ne ya ɗauko wata bataliya dandazon bataliya adadahu sittuna alfa jundi adadin mayakan nan malamai suka ce ya kai dubu sittin ilal ka'abati li yahdimaha ya taho da wannan bataliya ta sojoji dubu sittin zuwa ka'aba domin ya rushe ta waktara li nafsihi filan min akbaril fiyalati sai zaɓo wa kansa wata jibgegiyar giwa mafi girma daga cikin giwaye ya ɗauko ta a matsayin ita zai hawo kai don ya zo a rushe ka'aba wa kana fi jeshi tis'a fiyala a cikin wannan bataliya akwai giwaye guda tara au salasa ashara filan ko akwai giwa guda goma sha uku wacce ya taho da ita wajen wannan mummunan aiki kuma gagarimi na rushe ka'aba بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات وواصل سيره يشق بدا تفيا حتى بلغ المغمس هيا كي ونقولي دا أكي كرا مغمس وهناك أبأ جيشه وحيأ فيله أنا يتسارع رنجنا ياكنسا ya kuma shirya giwayensa wata hayya'a lidkhuli makka kuma ya shiri tsab ya yi tanadi domin shiga makka ya rushe ka'aba falamma kana fi wadi muhassir yana nan a wani guri da ake kira wadi muhassir bainal muzdalifa wa muna tsakanin muzdalifa da muna ko mina barakal filu sai giwar ta zauna ta durkusa a nan walam yaqum li yaqdima ila makka giwa ɗin nan ta ƙi tashi ta shiga garin maka wa kanu kullama wajjahuhu ila aljunubi aw shimali aw sharqi yaqumu yuharwilu duk sanda suka juyar da giwan nan zuwa kudu ko zuwa arewa ko zuwa mahudar rana sai kaga wannan giwa ta tashi tana gudu wa iza sarrafuhu ila alka'bati baraka amma da sun juya shi zuwa ga ka'aba sai ya tsugunna wato ita kanta giwa ta fahimci hatsarin da ke gabanta a ce ke giwa ke dinnan giwa wai ke ce za a ce ki zo ki rushe ka'aba to giwa da ta ga an doshi maka ta ga mugun nufin da ake sai ta tsugunna giwa ta shi ki shiga maka taƙi idan an juya ta hanyar da ba maka ba sai ta tashi ta tafi idan an juya ta baya ta koma in an juya ta hagu ta yi in an juya ta in an ce ta yi gaba sai giwa ta tage domin ita kanta giwa ta fahimci hatsarin fa ba ƙarami ba ne a ce da ke za a rushe ka'abar Allah. Fa baina mahum kazalika suna cikin wannan yanayi ko wannan hali na giwa ta ƙi ta bi umarni ta shiga maka. Id arsalallahu alaihim tsairan ababila. Sai Allah ya aiko musu da tsuntsaye waɗanda suke dandazo dandazo bataliya bataliya kunga ashe kenan wannan ya saba mu abinda muke gani wanda aka yi na musalsal cewa ma sai da suka zo gindin Ka'aba din sannan ne aka halaka su wannan kuma kissa da mai arhiqul maktum ya kawo ya nuna tun kafin ma su shigo cikin garin Makka abin ya faru ne a bayan Makka a nan wadi Muhassir wanda kuma shine abin da ya fi tabbas tarmihim bi hijaratin min sijil tana jifan su da wasu duwatsu daga yimbun wuta faja'alahum Allah ya maida su ka asfin ma'akul kamar karmami wanda aka cinye shi ya diddige wa kanat at-tayru amsal al-khatatif wal bulsan ice waɗannan wato tsuntsaye sai suka zamo kamar misalin wani kugiya ce da wani majanyi wanda ake kama mutum da shi ma'a kulli ta'irin salasatu ahjari kowane tsuntsu ya ɗauko tsakonkwani guda uku hajarun fi min ƙarihi ga dutse ɗaya a jiki a bakinsa wa hajarani fi rijlaihi amsalal hims ga kuma ga tsakoyi guda biyu a makale a jikin ƙafarsa su kuma girmansu kamar gujiya la tusibu minhum ahadan illa sarat tataqatta'u a'da'uhu wa halaka ita wannan tsuntsuwa idan ta jeho dutse guda ɗaya da ya samu mutum nan da nan sai ka ga jikinsa yana tsatsagewa yana faffashewa nan take sai ka ga ya halaka walaysa kulluhum asabat ba kowa daga cikin su ne wannan tsakuwa ta samu ba wa kharaju haribina yamuju ba'dhum fi ba'd da haka suka fita a tsorace a guje suna gudu ga kuma shashin su yana gaurayewa a cikin shashi suna tafa ganniya wannan ya bige wancan wannan ya tura wancan wancan ya tankada wancan haka suka dinga gudu suna kafa mai naci ban baki ba fata saƙaƙo bi kulli tsariki suka dinga faɗuwa suna mutuwa akan hanyoyi wahalaku ala kulli manhalis suka dinga mutuwa duk mutum yaje zai sha ruwa sai ya mutu a nan وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات وأما أبرحة فبعث الله إليه داء تساقطت بسببه أنامله شكو أبرحة سي الله يتورى مسا ciwon kuturta yana gani in ya in suka dinga datsewa gaba gaba gaba gaba gaba walam yasil ila san'a illa wa huwa mislul farhi bai karasa kasar san'a ba sai gashi ya zama kamar dan tsako wansa da asadaruhu an kalbihi sun mahalaka sai kirjinsa ya bude sai ga zuciyarsa ta gwallatso waje nan take sai ya mutu shi kuma irin azabar da aka masa da irin hanyar da aka halakar da shi kenan wanda ya zaburo da niyyar ya zo ya rushe ka'aba shine Allah ta'ala saukar da suratul fili tana mana bayani akan wannan bismillahir rahmanir rahim alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول Allah yake cewa baka ga yadda Allah subhanahu wata'ala mahalicinka yawa ma'abota giwa ba shin bai sanya kaidinsu a cikin bata ba ya aika musu da tsuntsaye dandazo dandazo suna jifansu da tsakonkwani na yimbin wuta, Allah ya sanya su suka zamo kamar karmami wanda aka cinye, to daga nan kowa ya tsorata da wannan ɗaki, ya firgita da wannan ɗaki, ya ƙara son wannan ɗaki ya ƙara girmama da mutunta darajta da kuma ƙara ganin kwarjinin ƙwarai shawa da ƙimarsu cewa lalle su fa ba kan wallasa ba ne. ko ba ƙananan mutane ba ne tun da Allah da kansa ya taya su yaƙi. Wata ƙisa ma da ake kawowa duk da malamai sun nuna rashin ingancinta cewa da ya zo ma sai da ya kama raƙuman Abdulmutsalabi. Abdulmutsalabi ya zo ya ce masa ba ni raƙuma na. Ya ce, Kai ku ji wannan dattijo, kai da na zo in rushe muku ɗaki, kuma kana tambaya ta maganar raƙuma sai ya ce aini waɗannan raƙuma nawa ne shi ma wannan ɗaki da ka zo ka za ka rushe akwai mai shi saboda haka in ya baka ka rushe nasa ne in ya tare ka kuma to kayansa ne saboda haka bayan an ya bashi raƙumansa sai Abdulmuttalib ya zo gindin Ka'aba ya ce ya Allah ga wani mutum ya zo ya nuna mana ƙarfi kuma ya fi mu ƙarfin to ka nuna masa kai ma kafi ƙarfinsa Allah wannan ɗaki naka ne mu ba mu da ƙarfin da za mu iya tare shi amma ka nuna ma wannan mutum da ya zo zai rushe wannan Ka'aba kafi ƙarfinsa ka tsare ɗakin ka da kanka wasu na kawo nan kissa duk da akwai maganganu akan isnadin
فلانت منه أفئدة القساة رسول الله قد أسفلت دمعي ونزل القلب من لجد البغاة وأما قريش فكانوا قد تفرقوا في الشعاب سوق قريشاوا duk sun tarwatse a cikin kwazazzabai na tsakanin duwatsu kowa ya je ya ɓuya don ba san me zai faru ba wata harrazo fi ru'usul jibali kowa ya je ya samu mafaka ya samu matsera ya samu makiyaya akan dutse sun je sun haye kan dutse sun ɓaɓɓoye a can haufan ala anfusihim min ma'arratil jaysh saboda tsoron wannan wato dambarwa ta wannan bataliya ta yaƙi da ta zo da nufin ta rushe Ka'aba falamma nazala bil jaysh ma nazala raja'u ila buyutihim aminin da wannan bala'i ya sauka akan wannan bataliya ta sarkin Habasha wanda ya zo da nufin ya rushe Ka'aba sai kowa ya sakko ya koma gidansa cikin aminci da kwanciyar hankali wa kafallahu almu'minina alqital wa kana hadhihi alwaqa'atu fi shahr almuharram wannan abu ya faru a cikin watan almuharram qabla maulidin nabi sallallahu alaihi wa sallama bi 50 yawman aw bi 55 yawman inda al-akthari ta wannan abu ya faru kafin haihuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da kwana hamsin ko da kwana hamsin da biyar a wajen mafi yawan malamai. Da haka ake cewa an haifi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama amal fili, wasu na cewa ma yaumal fili, amal fili, an haifi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a shekarar da wannan abu ya faru, aka haifi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. saura kwana hamsin da biyar ko kwana hamsin daidai a haifi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wannan abu ya faru, kamar yadda malam ya kawo a nan duk da akwai wasu maganganun da dama. Wa huwa yi tsabiku a wakira Februari, au a wa'ila Maris, sana kamsoniya wa ihida wa saba'un. Wato wannan ya faru a ƙarshen watan Februari ko farkon watan Maris a shekara ta ɗari biyar da da saba'in ɗaya miladiyya. وكانت تقدمة قدمها الله تعالى لنبيه وبيته wannan kamar wani shimfiɗa ce Allah ta'ala ya gabatar da ita domin nuna martaba da ƙima da daraja da isa na manzansa da kuma wannan ɗaki nasa na Ka'aba li'anna hina nanzuru ila baitul muqaddas nara anna al-mushrikeena min a'da'illah istawlaw ala hadhihi al-qibla marrataini bainama kana ahluha muslimina domin muka duba zuwa ga baitul maqdisi zamu ga cewa mushrikai daga cikin makiyan Allah sun samu mamaye wannan alƙibla har so biyu tare da cewa mazauna gurin musulmi ne amma an mamaye gurin so biyu to dan kai irin wannan ya faru Allah ta'ala ya tsare Ka'aba da kada wani ya zo ya ci mutuncinta yadda ya faru ga baitul maqdis كما وقع لبخت النصر سنة 587 قبل الميلاد كما يدى يفارق بخت النصر wanda ya zo ya mamaye baital makadisi a shekara ta 587 kafin haihuwar annabi isa war roman sana 70 miladiya da kuma yadda rumawa suka zo suka mamaye baital makadisi shekara ta 70 bayan haihuwar annabi isa ولكن لم يتم استيلاء نصارى الحبشة على الكعبة وهم المسلمون إذ ذاك وأهل الكعبة كانوا مشركين مالن yace sai dai nasaran da suke habasha ba su samu ikon mamaye ka'aba ba tare da cewa su ne kamar musulmi a wannan lokaci domin su suke kan addinin annabi isa kuma lokacin addinin annabi isa shine addinin Allah wanda ake yi tunda ba a riga an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da addinin musulunci ba haka wannan shine musuluncin a wannan lokacin masu yin wannan addinin su ne musulmi a wannan lokaci kuma su mutanen maka a lokacin shirka fa suke yi gashi har da gumaka 360 a cikin Ka'aba amma Allah ya hana waɗancan mutane su samu nasara a kansu domin kada yayi barazana da makomar haihuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da aiko shi a wannan guri. وقد وقعت هذه الوقعة في الظروف التي يبلغ نبأها إلى معظم المعمورات المتحضرة إذ ذاك ice labarin wannan abu da ya faru a cikin wannan yanayi to labarin ya isu zuwa ga mafi yawan garuruwa waɗanda suke rayayyu waɗanda suka ci gaba a wannan lokaci falhabashatu kanin lahasilatun ƙawiyya bin roman ita ƙasar habasha tana da alaƙa mai ƙarfi tsakaninta da ƙasar rom walfurs la ya zaluna lahun bil mirsali ga kuma farisawa ba su gushe ba suna dako suna jiran wata dama da za su samu domin kai farmaki da ɗauki ga waɗancan mutane. Ya taraƙabuna ma na zalabin Roman wa hulafa ihim, suna dako suna sauraro suna tsammanin jiran abin da za su ga ya sauka a kan Rumawa na bala'i domin su samu damar ƙarasa su da su da masu goya musu baya. Wazalika sur'ana ma ja'atul fursu ilal yaman ba'a da hazihil waka'ati. Bayan wannan abu ya faru, Allah subhanahu wata'ala saukar da tsairan ababil sun yi faca-faca da waɗancan mutanen Habasha da suke mulki a Yaman sai wannan ya bawa Fursawa wato Farisawa dama na su kawo ɗauki da farmaki su ƙarasa ɗan abin da ya rage su ƙwace yankin. Wahatani daulatani kana ta tumassilani al'alamal mutahabbir fi zalikal waƙati. Waɗannan dauloli masu ƙarfin Allah ya isa guda biyu. su ne suke wakiltar duniya da ta ci gaba a wannan zamani. Fahazihil waƙa'atu laffatat an zara al'alam wa dallatu ala sharafi baitillah. Wannan abu da ya faru na aiko da tsuntsaye su ragargaza rindinar sarkin Habasha ta ɗauki hankalin duniya suka ƙara gane martabar da wannan ɗaki na Allah yake da shi ta yadda Allah zai turo da abin faɗa domin ya kare ɗakinsa, wa annahu huwa lazi tsafahu Allah littaqadis kuma duniya ta gane wannan ɗakin fa ba kan wallasa ba ne, Allah ya zaɓi wannan ɗaki mai daraja domin ya zama wani guri ne mai martaba. Fa'izan, lauƙama ahadun min ahalihi bi da'awan nubuwa, kana zalika huwa ainu ma taɓtabi hazihin waƙa'ati. tun da haka ne da wani zai tashi da da'awar annabta a wannan guri to wannan shine ainihin abin da wannan abu ke nunawa cewa Allah ya tsara wannan guri ne domin ya fito da annabi daga gurin wa kana tafsiran lil hikmatil khafiyya allati kana fi nusratillahi lil mushrikin didda ahli al iman bi tariqin yafuqu alam al asbabi mala ya ce wannan shine tafsiri da ke kunshi a cikin wannan hikima ɓoyayya wacce ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki waɗannan mushirikai na maka a kan waɗanda suke da imani wato waɗanda suke addinin nasaranci a wannan lokaci ta hanyar da ya wuce sanin wato duk wani dalili da zaka kafa to Allah ya yi haka ne domin ya tsara wannan ɗaki ya tsara wannan guri saboda martabar annabin da ke tafe sallallahu alaihi wasallama da wannan sako da zai game duniya kada wani yayi barazana ga wannan daki shi yasa aka ɗauki wannan mataki وقشت الجسوم على الرزايا ويعلو الدين من كيد الوساة وفي هز اللواء رؤت بحاج ولم الشمل من بعد الشتات وقد تفح القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سبات ألا أبلغ بني علمان عني وقد عز العميل من الجنات wakana li abdulmuttalabi asharatu bani abdulmuttalabi yana da ‘ya'ya maza guda goma wahum alharis wa zubair wa abu talib wa abdullah wa hamza wa abu lahabin wal ghaidaq wal muqawwim wa dirar wal abbas waɗannan an ce su ne ‘ya'yan abdulmuttalabi guda goma wakila kanu a hada ashar wata ruwayan an ce su goma sha ɗaya ne fazalu waladan ismuhu kusamu suka ƙara wani guda ɗaya da suka ce sunansa kusamu shi ma yana cikin ‘ya'yan abdulmuttalabi wakila kanu salasata ashar wasu malaman ma sun ce ‘ya'yan abdulmuttalabi maza su goma sha uku ne fazadu abdulka'abati wa hajalan suka ƙara cewa a cikin ‘ya'yansa akwai wanda ake kira abdulka'abati akwai kuma wanda ake kira hajalu wakila inna abdulka'abati huwa almuqawwim wasu kace to ai shi muqawwim shi ake kira abdulka'abati da haka ba wai ƴaƴan ne biyu ba ɗaya ne mai suna biyu wa hajalan huwa alghaidaqu shi kuma hajalu shine dai gaidaqu ba wani ƙarin yawan ƴaƴa bane suna biyu biyu suke da shi waɗannan walam yakun min auladihi rajulun ismuhu qusamu suka ce cikin ƴaƴansa babu wani mai suna qusamu wannan shine maganganu da aka yi guda uku akan adadin ƴaƴan Abdulmuttalabi maza masu cewa su goma ne da masu cewa su goma sha ɗaya ne sai su ƙara ƙusamu da masu cewa su goma sha uku ne sai su ƙara Abdulka'abati da Hajalu wa ammal banatu fasittun ƴaƴanku Abdulmuttalabi mata su shida ne kamar yadda bayani ya gabata ga su wa hiya ummul hakim wa hiya al-bayda'u wa barratu wa atikatu wa safiyatu wa arwa wa umaimatu su ne akwai ummul hakim wacce ake kiranta baiza sannan akwai barratu akwai atikatu akwai safiyatu shaƙiƙiyar hamza akwai arwa akwai umaima waɗannan su ne ‘ya'yan abdulmutsalabi mata guda shida da kuma ‘ya'yansa maza ko goma ko goma sha ɗaya ko goma sha uku su ne ‘ya'yan abdulmuttalabi.
ويا علم الهدى يكفيك عمري وما لي يا نبي المكرمات بذاك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي Abdullahi walidu Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam sai bayani akan Abdullahi mahaifin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ɗaya daga cikin ‘ya'yan Abdulmuttalabi. Shi mahaifin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ummuhu Fatimatu binta Amr bin A'iz bin Imran bin Makhzum bin Yaqaza bin Murra. Sunan mahaifiyar mahaifin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama Fatima. yananar na wanda ya turo yana tambayar sunan kakar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta wajen uba to yau fa kaji sunanta Fatima kenan Fatima da aka sa wa ƴar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sunan kakarta aka sa mata wacce ta haifi mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan mahaifiyar mahaifin manzan Allah wato kakar annabi kenan ko kakar annabi sallallahu alaihi wasallama sunanta Fatima kenan da yasa Fatima sunan shi ma kakarsa ne kakar annabi sunanta Fatima wacce ta haifi mahaifiyarsa wacce ta haifi mahaifinsa sunanta Fatima don haka Fatima da aka sa suna ne na kakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake sawa a gidansa bisa muka ga kakanninmu suke so su dinga sawa wato ƴaƴansu ko jikokinsu suna irin na tsofaffi da dattijai mutanen kirki da suka yi abin arziki. Wa kana Abdullahi ahsana auladi Abdul Muttalabi. wa a'affahum wa ahabbahum ilaihi wa huwa zabihu shi Abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine mafi kyau a cikin ƴaƴan Abdul Muttalib shine mafi kamewa kuma shi Abdul Muttalib ya fi so a cikin dukkan ƴaƴansa wa huwa zabihu shine kuma wanda muka gaya muku a baya yana cewa idan Allah ya bashi ‘ya'ya guda goma, in wannan kisa ta inganta, to yana cewa zai yanka ɗaya daga ciki cikon na goma. Wa zalika anna Abdulmuttalabi lamma tamma abna'uhu ashara, lokacin da ‘ya'yan Abdulmuttalabi suka kai goma cif, wa arafa annahum yamna'unahu, ya kuma san cewa adadinsu ya kai yanzu yadda za su iya su kare mutuncin babansu, akhbarahum bi nadarihi fa ata'uhu sai yace musu to fa ku sani na fayi alƙawari na ci alwashi na yi bakance idan Allah ya bani ƴaƴa guda goma zan yanka guda ɗaya faƙila innahu aqra'a bainahum ayyahum yanhar aka ce ya wato yi ƙuri'a a tsakaninsu wa za a yanka fasaratul qur'atu ala abdullah sai ƙuri'a ta faɗa kan ɗansa Abdullahi. Wato ya yi ƙuri'a cewa tun da su goma ne ba za a ce za a yanka na ƙarshe ko na farko ko na tsakiya ba don kowa baya so a yanka shi. To amma a yi ƙuri'a adadin ‘ya'yan sai guda ɗaya a rubuta yanka sai kowa ya ɗauka wanda ya ɗauko yanka sai a yanka shi. To sai kuma ta faɗa kan wanda ba a so a yanka wanda aka fi so sai ta faɗa kansa. wa kana habban nasu ilaihi shi abdullahi kuma shine dan da abdul muttalib ya fuso fa qala sai ta allahumma huwa aw mi'atun min al ibli sai to Allah ko dai dan nawa ko kuma in fanshe shi da raƙumi 100 wato ayi ƙuri'a tsakanin abdullahi da raƙumi 100 thumma aqra'a bainahu wa bainal ibli fa taratul qur'atu ala al mi'ati min al ibli da aka yi ƙuri'a sai ta faɗa kan raƙuma guda ɗari wasu sun ce ma da goma goma aka fara ai goma da shi ta faɗa kansa ai ishirin da shi ta faɗa kansa talatin da shi ta faɗa kansa arba'in da shi ta faɗa kansa sai da aka je ɗari sannan ne sai ƙuri'a ta faɗa kan waɗannan raƙuma kamar da ya zo a cikin tarihun ɗabari juzu'i na biyu shafi na ɗari biyu da talatin da tara kamar da malam ya nuna a nan wakila innahu kataba asma'ahum fil qidah wasu suka ce ya rubuta sunayen waɗannan ‘ya'ya nasa ne a jikin kibau, wa tsaha ƙayyima hubal, sai ba wa mai kula da gunkin hubal, fadarabal ƙidaha fakharajal ƙiduhu ala abdullahi, da aka buga wannan kibau, aka girgiza su, aka kaɗa su, aka ce kowa ya ɗauki ɗaya, sai sunan abdullahi ya fito. Fa a hazahu Abdulmuttalabi, sai Abdulmuttalabi ya kama shi wa akhadha shafarata ya dauko wuka thumma aqbala bihi ila alka'bati liyazbahahu sai ya doshi ka'aba kamar yadda ya alkawari zai yanka shi famana atfu quraishun quraisha suka ce ba fa zai yi ka yanka danka ba wala siyama akhawaluhu min bani makhzumin wa akhuhu abu talib musamman ma dai dangin babarsa daga banu makhzumin suka ce ba su yarda ba hakanan shaƙiƙinsa abu talib domin abu talib mahaifin sayyidina ali da abdullahi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shaƙiƙai ne uwarsu ɗaya ubansu فأنت قداسة إما تحلت فذاك الموت من قبل الممات ولو جحد البرية منك قولا لكبوا في الجحيم مع العصاة وقال عبد المطلب وكيف أثناء بنظري to tunda kun hana ni in yanka ɗana to ya zan yi kuma da alkawarin da na ɗauka. Fa a sharu ilaihi an yi a tiya arrafa yasta amiruha, sai suka nuna masa ya tafi wajen wata boka ya je ya nemi shawararta ya za a yi tunda a lokacin kasuwar boka ya ce take ci. Musulunci bai riga zo da malanta da ilimi na addini ba da aka bokaye su ne manyan gari. Fa'ataha sai ya je ma wannan boka fa'amarat an yadribal idaha ala abdullahi wa ala asharin min al'ibili sai ta ce to ka je da ɗan naka abdullahi da raƙuma goma ka je ka buga ƙuri'a ta wannan kibau da ake yi a kansa a sa raƙuma goma a nan a sa abdullahi a nan fa'in kharaja ala abdullahi ya zido asharar min al'ibili hatta yarda rabbuhu idan ta fito akan Abdullahi a ƙara goma raƙuma ai ta ƙara goma goma har sai Allah ya yarda cewa a yanka waɗannan raƙuma sun fi a yanka Abdullahi Allahu akbar fa in kharajat alal ibli naharha faraja'a wa aqra'a baina Abdullahi wa baina asharin min al ibli koma ya je ya yi ƙuri'a tsakanin Abdullahi da raƙuma goma. Fawaka'atul ƙur'atu ala Abdullah, sai wannan ƙuri'a ta faɗa kan Abdullahi. Falam ya zal ya zidu min al'ibila asharan na asharan, wala taƙa alƙur'atu illa alaihi, ila an balagatil ibulu mi'a. Hai zuwa lokacin da raƙuman nan suka kai ɗari ana ta ƙara goma a ƙara goma a ƙuri'a ta faɗa kan abdullahi a ƙara goma a ƙara goma har sai da aka kai ɗari fawaƙa atul ƙur'atu alaiha sai ƙuri'an nan ta faɗa kan waɗannan raƙuma fanuhirat thumma turikat la yuraddu anha insanu wala sab'un sai aka yanka waɗannan raƙuma guda ɗari aka bar su nan yashe duk mutumin da yake so izo yanka ya ci duk kuma tsuntsu ko dabba da take so ta ci ita ma ta zo ta fi ginata wa kanat diyatu fi quraish wa fil arabi 10 min al ibli daga nan ne fa aka fara yin diya ta in mutun ya kashe mutun ya biya raƙumi goma fajarat ba'da hadhihi al waqa'ati mi'atun min al ibli to bayan wannan abu da ya faru akan mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa sai da raƙuma suka kai ɗari sannan aka fanshe shi to sai ya zama duk wanda ya kisan kai a cikin ƙwarai shawa fansansa shine ya bayar da raƙumi guda ɗari wa a ƙarra hal islamu da musulunci ya zo sai ya tabbatar da wannan diya duk sanda wani ya kashe wani bisa kuskure sai ya ba da raƙumi ɗari ko saniya ɗari biyu ko rago dubu biyu ko dinare dumu ko dirhami dubu goma sha biyu ko kuma kusan miliyan kusan talatin da wani abu ko arba'in da wani abu a wannan zamani in an kiyasta da kuɗi naira. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابن الذبيحين يعني إسماعيل وأباه عبد الله أرويتو ما دق منزن الله صلى الله عليه وسلم yana cewa ni ne ɗan waɗanda aka yi yunƙurin yanka su su biyu shi ne Ismaila lokacin da annabi Ibrahim ya yunƙurin yanka shi da kuma babansa Abdullahi lokacin da Abdulmuttalib ya yunƙurin yanka shi duk da wannan hadisi malamai sun ce za'ifi ne a ɓangaren ilimin hadisi. Waktara Abdulmuttalabi liwaladihi Abdullahi Amina bintu Wahab bin Abduma bin Zuhrata bin Kilab. Sai bayan ƙara wannan ƙissa, sai Abdulmuttalabi ya ga ya kamata ya yi wa ɗansa aure Abdullahi mahaifin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Don haka ya je zaɓo masa Amina ‘yar Wahabi bin Abdumanaf bin Zuhrata bin Kilab. وهي يومئذ تعد أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا lokacin ita Amina mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kirga ta a cikin matan da suka fi kowace mace daraja ta bangaren nasaba da matsayi wa abuha sayyidu bani zuhurata nasaban wa sharafan kuma babanta wato kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na wajen uwa shi babban mutum ne mai daraja a wajen banu zuhura kuma maɗaukaki fazawwajahu biha don haka ya aura masa ita fabana biha abdullahi fi makka abdullahi ya tare da ita a makka wa ba da ƙalilin arsalahu abdulmuttalab ilal madina yamtaru lahum tamran bayan tarewarsu da ɗan lokaci ƙanƙani sai shi Abdulmuttalib ya tura ɗansa Abdullahi Madina domin ya je ya siyo musu dabino. Kamata biha sai Allah ya karɓi ransa a garin Madina. Mahaifin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya rasu tun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana ciki. Wakila bal kharaja tajiran ila Sham wasu malamai sun ce ya fita ne da niyan kasuwanci zuwa ƙasar Sham wato ya gaji sana'ar gida kenan. فأقبل في عير قريش يبيو ما دقون قريشاوا فنزل بالمدينة هو مريض فتوفي بها سيسوك مدينة وجن دنجن كاكرسة وجن أبا باشي دلافيا ألوكة الله يأوكران سأنان ودفن في دار النابغة الجؤدي aka binne shi a wani gida da ake kiransa nabiga alja'adi walahu izaka khamsu wa ishiruna sana lokacin mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya shekarunsa a duniya ashirin da biyar
تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل صفع وهديك مشرق في كل ذات وكانت وفاته قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah tun kafin a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa bahi yaqulu aktharul mu'arrikhina mafi yawan malaman tarihi akan haka suka tafi wakila bal tuwfiya ba'da maulidihi bi shahrayn aw aksar har wasu suna cewa mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an haife shi da wata biyu ko mafi yawa da wata biyu kamar da cin Ibn Hisham da Tarihu Tabari da Aradul Unuf walamma balaga na'ayuhu ila Makka rasathu Aminatu bi arwa'il marasi har ma an ce lokacin da labarin rasuwarsa ya kai garin Makka wai mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi masa marsiya wato irin kasidu da ake yi na tunawa da wanda Allah ya ɗauki ransa da faɗa kyawawan abubuwa da ya faru gare shi. Ƙalat aka ce ta ce, A fa janibul batsaha imin bin hashimin wa jawara lahadan kharijan fin ramazimi da adhul manaya da'awatan fa ajabaha wa ma tarakar fin nasi misla bin hashimi ashiyatu rahu yahmiluna sarirahu ta'awarahu ashabuhu fi tazahumi فإن تك غالته المنايا وريبها فقد كان ميطاء كثير التراهم aka ce ta ce a cikin wannan kasida gefen bataha ta tsufa wato ta ɗauko ɗan hashim kuma ya yi makotaka da rami a cikin kabari wanda ake kiransa lahadu yana mai fita daga cikin wato tsari mutuwa ta kira shi ya amsa mata to fa ba a samu mutum mai daraja ba a cikin mutane kamar ɗan ibn hashim washe garin da suka ɗauko shi a kan makararsa mutane sun cika maƙil suna masu kai shi zuwa ga ƙabarinsa to idan mutuwa ta ɗauki ransa to ya kasance kafin rasuwarsa mutum ne mai yawan kyauta mai yawan jin ƙai ga al'umma aka ce ta yi wannan ƙasida wai na nuna ta nuna jimami da kuma nuna ta'aziyya ga rasuwa wannan miji nata mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da malamai da yawa ba su inganta wato wannan kasida ba cewa mahaifiya annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi ta wa jami'u ma khalafahu abdullahi khamsata ajmalin abinda abdullahi mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallama ya bari bayan wafatinsa raƙumi ne guda biyar wa qita'ata ganamin da kuma wasu 'yan awaki ko tumaki wa jariyatan habashiyatan ismuha barakatu sai kuma wata baiwa yar habasha sunanta baraka wa kunyatuha ummu ayman ana mata alkunya da ummu ayman ita ce wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura wa zaid bin harisa ta haifa masa da mai suna usama bin zaid wa hiya hadinatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tana cikin waɗanda suka yaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka rene shi kamar da za cikin sahihu muslim
بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات wannan shine ƙarshe na ɓangaren abin da ya shafi mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi da shi ko mahaifinsa Abdul Muttalibi da kuma shi mahaifinsa Hashim kuma mun ji an yi aure tsakanin mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallama abdullahi da mahaifiyarsa amina kuma mun ji rasuwar mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin garin madina kuma mun ji cewa sai bayan wafatinsa aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda za mu dora kuma a a darasinmu na gaba akan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أسفلت دمعي ونزل القلب من لجد البغاة yanzu kuma sai bangare na biyu na wannan shirin wato bangaren amsa tambayoyin da kuke aikowa waɗanda suka shafi tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halin tambaya ta farko na cewa ne na ji a wani shirin ku da ya gabata ka ce Bilal ya daina yin kiran sallah ko menene dalilin daina kiran sallan nasa daga Lamin Bilal ya daina kiran sallah saboda shi a matsayin ladani ne na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tun da ya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi wafati ya koma ga Allah sai ya yi ritaya daga kiran sallah sauran ladane kuma suka ɗauka suka ci gaba shi ne muka ce bai sake yin kiran sallah ba sai lokacin da aka yi fatahu baitul maqdisi sannan aka yi masa magiya da ya kiran sallah da ya kiran sallah shi ne sahabbai suka ta rusa kuka sai suka ga kaman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya dawo saboda sun dade ba su ji muryar Bilal yana kiran sallah ba sai a wannan lokaci haka dalilin da aka iya ganowa kenan ya dauki kansa ko kuma shi ladani ne ke bantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ritaya ya daina yin kiran sallah ba don wani dalili daban ba آلي يا نبي المكرمات بذاك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي daga Ali H Biro Kura yace malam yaya rayuwa ta kasancewa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa matan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya bari a duniya guda tara sun ci gaba da rayuwa kamar yadda suka saba rayuwa cikin mutunci da karramawa da darajtawa a matsayinsu na ummahatul mu'minin wato iyayen muminai an yanka musu albashi ana biyan su duk wata abinda za su ci su sha su sutura har ma su yi kyauta a lokacin sayyidina abubakar da lokacin sayyidina umar da lokacin sayyidina usman da ma wanda suka samu tsawon rai har lokaci na gaba da an ci gaba da kula da su har ya zuwa ƙarshen su tunda Allah subhanahu wata'ala ya hana a auri matan annabi a bayansa ya ce kada ku auri matansa bayan wucewarsa kuma a wata ayin yake cewa su dinnan iyaye ne ga muminai da haka a matsayin uwaye aka ci gaba da rike su da cin su da shan su da tufafin su da securitin su da duk abin da ya shafi rayuwarsu sahabbai sun ci gaba da girmama su har zuwa lokacin da suka koma ga Allah subhanahu wata'ala ga baki ɗayan su cikin mutunci da girmamawa الرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هد أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحيل ولم يقرأ بلوح أو دوات tambaya ta gaba tana cewa assalamu alaikum akramakallah da yake sayyada halimatu sa'adiya ita ce ta shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin koyi ne har zuwa gare mu ma iya bayar da jariranmu a shayar da su a wani gurin daga Abu Abdullahi Abbas bin Umar
to mun san shayarwa al'ada ce mai kyau da larabawa suka saba na su tura 'ya'yansu a shayar da su a wani guri domin suna ga cewa idan aka shayar da mutum a wani guri ba a gidansu ba ko a ƙauye ko a gurin da suke da fasaha da ƙarfin hali da jarumta mutum zai taso babu lalaci babu kasala babu taɓara babu sauran halaye da aka shina na ragwanci da ake samun 'yan birni da shi na rashin sana'a da rashin ƙarfin hali da jarumta da kuma dakiya da haka suke kai 'ya'yansu su dinga shayar da su a wasu gurare da aka yadda da mutuncin gurin da kimar gurin da kuma halaye masu kyau na mutanen gurin da haka har yanzu wannan ɗabi'a ta shayarwa tana nan ga waɗanda suke ga za su ci gaba da raya ta duk da su a ƙasashen larabawa har yau da yawansu suna da irin waɗannan ɗabi'o'i ko mun ce waɗanda suka sha nono tare da annabi sallallahu alaihi wasallam irin su abdullahi bin al-haris irin su unaisatu bintul haris irin su huzafa ko juzama bintul haris ita ce shaima'u duk waɗannan sun sha nono tare da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma haka amunsa hamza dan abdul muttalibi shi ma an shayar da shi a cikin banu sa'ad haka nan kuma sun sha nono dai tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen halimatu sa'adiyya da kuma wajen soyayyatul aslamiyya saboda haka wannan ya nuna wato ɗabi'a ce mai kyau kuma ko bayan annabi sallallahu alaihi wasallama an ci gaba da raya wannan al'ada ta shayar da yara a wani guri domin su taso da jarunta da ƙarfin hali da kuma tagewa ko yanzu ma mutum matarsa take ba za ta shayar da ɗan da suka haifa ba to ya samu ya kai shi wani guri a shayar da shi wannan ɗabi'a ce mai kyau kuma musulunci ya ƙarfafa ta ya tabbatar da ita sai dai kawai abin da za a yi shine a kiyaye duk wanda suka sha nono da wani ko ya sha nonon wata to a kiyaye hukuncin shan nonon domin kada wata rana kuma aure ya haɗa su ba tare da an sani ba haka duk wanda aka kai shi wani gida ko wata unguwa ko wata mata ta shayar da shi to a rubuta a ajiye don kada auratayya ta shiga tsakaninsu da iyalin wannan mata waɗanda kuma babu aure tsakaninsu sai a kiyaye wannan dokar da wannan ka'idar.
بغير هداك يا علم الهداة وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات malam na ji a wani shirin ku da ya gabata ka ce suna shamsu sunan wani gunki ne to malam za a iya sawa mutum wannan suna na shamsu a yanzu daga ismail dan ma'azu ke gadanya To Shamsu dama suna ne asali na rana, kuma larabawa sun ci gaba da siffanta mutumin da suke ƙauna da suna Shamsu. Mudin waƙe ke cewa ka annaka Shamsun wal muluku kawakibu, iza tsala allam yabdu min hunna kaukabu. Kai kamar rana kake sauran sarakuna kuma kamar taurari suke, idan rana ta bayyana sai a daina ganin hasken taurari. Kaga suna yaban kenan mutum mai girma suna kamanta shi da Shamsu. haka na wani yake cewa qamatu zalluluni nafsun ahabbu ilayya min nafsi qamatu zalluluni wa min ajabin shamsun tuzalluluni min ash-shamsi wani mawaki yana yaban wata mata ita ma balarabiya yace ta tashi tana min inuwa wata rai da na fi so fiye da raina ta tashi tana min inuwa abin mamaki rana tana min inuwa daga rana kaga kenan suna siffanta mace da rana suna siffanta namiji da rana wancan sarki ne aka kamanta shi da rana wannan kuma wata mata da yake ƙauna ce ya kira ta rana har ya ce rana tana masa inuwa daga rana saboda haka sukan yi amfani da rana ta ɓangaren haskenta su yaba wa mutum so sanya ma wancan gunki suna shamsu ba yana nufin cewa asalin sunan na gunkin bane so dan an sa mutum shamsu da wannan ma'anar ko an yabe shi da suna shamsu kamar da al'adar laraba ta gudana wannan babu laifi ba kuma illa bane
وما لي يا نبي المكرمات بذاك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي malam wannan na cewa ne mutum nawa ne suka halarci yakin badar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗanda suka je yakin badar mutum ɗari uku ne da sha uku ko ɗari da goma sha hudu ko ɗari da goma sha bakwai tamanin da biyu ko tamanin da uku ko tamanin da shida su ne daga cikin muhajiru na waɗanda suka yi hijira daga maka sittin da ɗaya kuma daga ausu ɗari da saba'in kuma daga khazraj da haka da ausu da khazraj da muhajiru na ne suka je yakin badar wanda suka fi kowa yawa a gurin su ne khazraj su ne masu mutum ɗari da saba'in sai kuma muhajiru na su ne na biyu wanda suke da mutum tamanin da shida ko tamanin da uku ko tamanin da biyu sai kuma ausu da suke da mutum 61 wannan su ne adadin waɗanda suka halarci yaƙin badar kamar yadda za mu gani a cikin wannan littafi namu na arrahiƙil maktum أجل المعجزات ولم تنطق عن الأهواء يوما وروح القدس منك على صلات بعثت إلى الملا برا ونعما ورحما يا نبي المرحمات كريم كالسحاب إذا أهلت شجاع هز أركان البغاة بليغ علم الدنيا بوحي ولم يقرأ بلوح أو دوات masu sauraro da amsar wannan tambaya kuma muka zo ga ƙarshen wannan shiri na tarihin annabi zaɓaɓɓe na wannan lokacin muna fata Allah ya amfani mu abubuwan da muka saurara amin sun amin sai lokaci na gaba idan Allah ya kai mu za mu ɗora inda kamar yadda kuka ji za mu shiga babin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sai aka kasance tare da mu a cikin shirinmu na ranar litinin mai zuwa wanda za a maimaita ranar talata a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da ke kawo muku shirin da kuma alhaji kabiru sani kwangila ya kasai da ke ɗaukar nauyin kawo muku shi wanda kuma muke addu'ar allah ya saka masa da alkhairan amin su mu amin sannan a madadin sauran yan uwa abokan aikin da suke ba da gudunmawa har a samu nasarar gabatar muku da shirin Habib Ja'far Madobi ke sallama da ku assalamu alaikum wa rahmatullah تقيزت ونفح النار يوقظ من سباتي ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات ترقصون على أتانا وتستحلون ميل الغانيات وإن مس العدو مسيس فرح قطعتم بيننا قوس النعات وإن عبثت لكم ميثاقنا أعتم